ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار amma ba da yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yau muna 23 ga watan ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga murnin makka zuwa madina na da shekara 1445 wanda ya zo daidai da biyu ga watan hudu a girgoyin kalanda 2024 don ci gaba da darasinmu na tafsirin alkur'ani mai girma da muke yi a wannan masallaci mai albarka masallacin alhaji abubakar yaya arabi wanda aka fi sani da masallacin miyeti wanda idan jama'ar musulmi ba su manta ba muna nan a cikin wannan sura mai albarka suratul hashiri mun kwana a nambar aya ta goma yau kuma za mu tashi kan nambar aya ta sha ɗaya alarma mai allah ya ce Allah subhanahu wa ta'ala bayan da ya gama magana akan
yadda aka fatattaki yahudawan banun nadir da yadda aka ribaci dukiyarsu a matsayin fai'i da yadda aka kasabta dukiyar da kuma yadda za a kasabta dukiyoyi na fai'i waɗanda ba irin kalar dukiyar fai'i na banun nadir ba sannan kuma allah ya magana akan halaye da ɗabi'u da daraja da martaba da ƙimar sahabban annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama kamar yadda muka ji a cikin kwanaki kusan hudu ko biyar da suka gabata to sai Allah ya karkata akalar magana kuma zuwa kan waɗannan yahudawa da munafukai wanda suka haɗa wajen da annabi to amma Allah maɗaukakin sarki bai ba su na fata an gane nafaku Allah muna cikin addininka a cikin mutan a cikin zukatansu su ne ma'anar fahimta ya ƙuluna li ikwanihim alladhina kafaru suna gaya wa ƴan uwansu kafirai ka duba yadda Allah ya kulla alaka tsakanin munafurci da kafirci Allah madaukakin sarki yace duba mana baka yi nazari bane baka yi duba bane zuwa ga waɗannan da suka kulla munafurci a cikin zukatansu suka ƙudurce munafurci a ransu suna faɗa wa ‘yan uwansu kafirai ba ana su ma kafirai ne kenan na fata an fahimta li'annal kufra millatun wahida saboda kafirci milla ce kwaya ɗaya kawai sai dai sunayen su bambanta wannan munafiki wannan mushiriki ne wancan kaza na fata an gane amma gaba ɗayansu dai sunansu kafirai gaba ɗaya shine Allah ya ce ya ƙuluna ikhwanihum alladhina kafaru suna faɗa wa ‘yan uwansu waɗanda suka kafirce wa Allah min ahalil kitabi daga cikin ahalil kitabi suna cewa la in ukhrijtu wallahi in har aka ce za a fitar da ku a garin nan suna faɗa wa kafiran banun nadir yahudawan banun nadir in har za a fitar da ku ko aka fitar da ku daga garin nan lanakhrujanna ma'akum wallahi mu ma za mu fita tare da ku ma'ana suna goyon bayan su kenan na fata an fahimta munafukai ne fa da suke cewa suna tare da manzan Allah su suka je suke gaya wa yahudawan banun nadir cewa in har aka ce za a fitar da ku daga garin nan to lallai sai dai a fitar da mu tare da ku ina fata an gane an ce abdullahi bin ubayi bin salul hine ya ɗebi tawagarsa lokacin da abubuwa suka rikice wa kafiran banun nadir aka kewaye garin ana ƙoƙarin far musu ya suka je suna rarrahinsu cewa ku kwantar da hankalinku ba wanda ya isa ya fitar da ku a garin nan haka munafukai suke duk inda kake na fata kun fahimci magana duk abin da kuke shiryawa su kuma za su dinga zagayawa suna ba da liket din abin da kuke yi suna karfafar gwiwar waɗanda ba sa kaunar ku ko ba sa tare da ku shi ne suka je da shi da sauran tawagarsa aka ce su suka ɗebi jiki suka je suka same su suna cewa ku kwantar da hankalinku in har aka ce za a fitar da ku a garin nan kaga dan munafurci sai ba su ce in sahabbai ko in manzan Allah ba ya suka gina abin mabniyun alal majhul ba su kama sunan kowa ba saboda munafurci malam maimakon su fito karara su ce in annabi ya ce zai kore ku ko in sahabbai suka ce za su kore ku to mu kuma muna nan tare da ku sai dai a kore mu tare to in suka faɗa haka ai kaga al'amarin su zai fito fili ko cewa suna tare da kafirai ba sa tare da wa annabi da sahabbai to ya suka ɓoye magana suka ce la in ukhrijtu in an fitar da ku ko in aka ce za a fitar da ku la nakhrujanna ma'akum mu ma za a fitar da mu tare da ku an gane maganar da kyau ku wala nudi'u fikum ahadan abada ba za mu yi wa kowa biyayya cikin al'amarin cutar da ku ba kaga ba su ce ba za mu ba annabi cikin maganar cutar da ku ba ko ba za mu bi sahabbai cikin maganar cutar da ku ba a'a wala nudi'u fikum ahadan abada ba za mu taɓa yi wa kowaye biyayya wajen al'amarinku a kan al'amarinku ba in an ce za a fitar da kuma ba za mu biyayya mu ce eh abin da aka yi ya dace ba ba za mu faɗi haka ba wala in qutiltum suka ce in kuma aka ce za a yaƙe ku lanansurannakum wallahi tallahi sai mun taimake ku ma'ana idan aka shata daga tsakanin kafiran banun nadir yahudawa da annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama da sahabbai to munafukai suna tare da suwaye suna tare da kafirai za su taimaki kafirai suna musu roman baka suna musu zaƙin baki suna gaya musu haka ina fata an fahimta sai Allah ya tona musu asiri ya ce shahadu innahum lakadhibuna Allah yana shaidawa wallahi ƙarya suke duk abin da munafiki zai zo ya gaya ma daɗin baki ne kawai da roman baka ai an yi haka a yakin badar lokacin da shaidan ya je ya ziga su ko ya zugo su ya zugo su ya zugo su me ya faru da abin ya kamma shaidan ya ce kai inni ara ma la tarawna ina ganin abin da ba ku gani na ga rindinar mala'iku sun zo tare da mu'mini za su taya ku da haka yace ni nayi nan ta bakin na yan social media yace ni nayi nan wallahi kawai shaidan ya gudu ya basu to haka munafikai suke za su muku roman baka sai in gizo ku sai sun in gizo ku za a gwabza duk sai su watsi su tarwatsi su rabu da ku a zo a ji muku a muku ba daɗi ba abin da ya dame su shi ne Allah ya tona musu asiri ya ce wannan ƙarya da suka zo suna muku cewa za su taimaka muku ai suna tare da ku ai in za a kore ku da ku za da su za a kora ai in za a yaƙe ku za su zo su kawo gudunmawa Allah ya ce wallahu yashhadu innahum lakadibuna ya ce wallahi ƙarya suke munafiki ba shi da dauriyar zuciyar da zai iya yaƙi na fata fahimta da kafirai jama'a ku rike wannan fomular da kafirai da munafukai ba su da daurin zuciyar da za su iya jajircewa a buga yaƙi da su ana farawa za su shiga taitayinsu ba ka ga wani sojan isra'ila ba ne malam da aka sa rahotonsa yana kuka yana ihu ka duba fa a yadda ake yaƙin fa kashe musulmai ake yi su in nasu kalilan ake kashewa amma saboda ba su da ƙwarin gwiwa kuka yake yana ihu ya ce tun da uwarshi ta haife shi bai taɓa ganin bala'i da tashin hankali irin na wannan lokacin ba ce yana roƙon shugaban ƙasar isra'ila don allah ya je ya kwaso su daga inda aka dirge su dinnan ya ce ya yi fitsari a wandon shi ya yi bayan gari a wandon ba ku ji rahoton ba ko ba ku ji ba matsala ku kenan ba ku san me addinin ku yake ciki ba wannan shine problem din mutanen wallahi tallahi yana da kyau ka dinga bibiya ka san me addinin ka yake ciki a duniyar ka da abun nan ɗinka ma ana kashe musulmai yan uwanka baka ma san me ke faruwa ba Allah ya yi da mu baki daya amma wallahi ba daidai bane kana musulmi baka addinin ka ke ciki a garin ka a kasar ka a duniyar ka ba daidai yasa baka da kishin addinin baka ma garin ana cutar da kai ba abun baya damun ka saboda baka ma san me duniyar musuluncin take ciki ba Allah ya yi saboda haka Allah ya ce wallahi ƙarya suke ba za su iya ainihin wato daurewa su yi wannan yakin su taimake ku ba Allah ya ce la in ukhriju suka ce in har ukhriju ko aka fitar da su in aka fitar da kafiran banu nadir la yakhrujuna ma'ahum ba za su iya fita tare da kafiran banu nadir din ba ina fata an fahimta ƙarya suke ba za su iya goya musu baya su fita tare da su ba wala in kutilu da kuma za a yaƙi kafiran banun nadir ɗin layan surunahum ba za su iya taimakonsu ba ƙarya suke yi in ji Allah yanzu Allah ne yake musa maganganunsu yake ƙaryata maganganunsu na fata an gane wala in nasaruhum da kuma a ce za su fito don su taimaka musu akan wannan yaƙin da za a yi laiwallun adbara da gudu za su ce kafa kafa mai na ci ban baki ba in ji Allah ya ce za su juya baya da gudu iya daurewa a gwabza su rasa rayukansu don taimakawa yahudawan banon nazir ba me dalili saboda kafirci ba shi da kwarin gwiwa da zai iya yin shahada in yi shahada to gidan uwarwa za shi in ba wutar jahannama ba na fata fahimci magana shahadar banza malam shahadar kuda kai musulmi da kake da tunanin in ka mutu za ka tafi ina shi yasa kenan kake kutsawa wani sahabin annabi muhammadu salama ana gwabzawa ya ce ƙanshin aljanna ta hata ƙarƙashin inuwar takubba yana jiwo ƙanshin aljanna ya yi ƙundin bala ya yi kabbara ya yi bakto malam ya yi tsalle ya fada wannan sai musulmi shi yake da irin wannan ƙwarin gwiwar na ya shiga a buga akan addini don ya tabbata yana da makoma mai menene mai kyau ya tabbata yana da menene aljanna yana da rahamar Allah amma duk kafiri wanda zuciyarsa bata daku akan akidar musulunci ba bata daku akan tauhidi ba bata daku akan musulunci ba baya tunanin ma akwai wani abu mai suna makoma mai kyau a lahira da haka ba zai iya daurewa a cikin ba da haka Allah yake tona musu asiri yace inda a ce za a fitar da ku ba za su iya taimaka musu fita tare da ku in aka ce za a yaƙe su wallahi tallahi ba za su iya ba kuma inda a ce an zo za su taimaka muku za a fara gwabzawa Allah ya ce la yawallu adbara wallahi za su juya da baya da gudu na fata fahimta Allah ya ce thumma la yunsaruna kuma daga karshe ba za a taimake su ba ma'ana daga karshe dai Allah madaukakin sarki zai sai Allah ya dawo kan bayan ya gama da munafukai da kafirai mana ya fito na musu asiri ya faɗi maganganu marasa albarka a kansu cewa mutanen banza ne maƙaryata ne matsorata ne na fata an gane ba abin da za su iya yi wa musulunci da musulmi to sai kuma Allah ya dawo yana kwaɗaitarwa muminai cewa ba su ɗin nan ba ƙaramin tashin hankali ne ga kafirai ba sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce la'antum ashaddu rahabatan ko ɗin nan kun fi tsananin firgitarwa da razanarwa fi sudurihim a cikin kirazan munafukai da kafirai min Allah sama ma da girman Allah ba sa tsoron Allah kamar yadda suke tsoron ku ji Allah yace ku ɗin nan musulmi ku ɗin nan sahabbai ku ɗin nan dai bayan Allah nagari la'antum ashaddu rahabatan ku ɗin nan kun fi sa tsoro da firgici da tashin hankali da rashin zaman lafiya a zukatan kafirai fi sudurihim a cikin zukatansu min Allah sama da Allah masu subhanahu wata'ala ba sa tsoron Allah kamar yadda suke tsoron ku na fata an fahimci magana ku din kun fi ba su tsoro akan Allah mahalicinsu saboda ku suna ganin tako karara azabar suna ganin saran ku karara suna ganin yakin ku karara suna ganin jarumtar ku karara suna ganin irin yadda kuke da jurewa akan addinin za ku gwabza da su kuma za ku yi nasara ba kwa ji a jikinku to wannan abin ya fi razana saboda tunanin azaba dan ba sai dama za a yi wata azaba ba ba hai mutum ya yarda ne za a azabar sannan zai ji tsoronta ba haka ne ko ba haka ba to su ba su yarda za a yi azabar bane dan haka ma ba sa ma tsoron Allah kamar yadda suke tsoron abin nan musulmai saboda ta musulmai ta bayyana a karara a fili ga ta nan suna ganin ta an gane magana da kyau ku wai ba haushe ya ce dafi labarin wuta yake ji gashi shi ya ganta tsirara ko to wannan shi ne Allah ce zalika bi annahum qaumun wannan haka ta faru ne saboda su mutane ne la yafqahuna wanda ba su da fahimtar ayoyin Allah ba su da fahimtar girman Allah ba su da fahimtar wane ne ubangiji wannan ta sa suna iya jin tsoron ku sama da tsoron Allah wannan ta sa ba za su iya jurewa a gwabza ba ba su san addini ba ba su fahimce shi ba ba su yarda da hi ba ko ba su yi imani da hi ba ina fata an fahimta Allah ya ci gaba da gaya wa muminai darajar su yace la yuqatilunakum jami'an waɗannan kafirai da kuke gani ba sa iya yaƙar ku gaba da gaba shine ma'anar jami'an a nan gurin ba sa iya yaƙar ku gaba da gaba face to face su fito a gwabza da ku da su ba sa iyawa illa fi ƙuran muhassanatin sai in sun fake a cikin alƙaryu waɗanda aka yi wa katanga na fata an fahimta aka yi wa ganuwa kaga har yanzu ana goranta wa kafiran banun nadir saboda ba a cikin ainihin wato katanga suka je suka ɓoye ba kamar yadda muka karanta a kwanakin baya ko kun manta ne mun ce sun kewaye garin da katanga da dabinai da duwatsu da wane ne da wane ne haka ne to shine Allah yake goranta musu yana faɗa wa mumine izzar da mumine suke da shi cewa la yuqatilunakum kafiran banun nadir da sauran kafiran duniya gaba ɗaya kuma wannan maganar da Allah yake faɗa fa har yanzu haka take Isra'ila take gwabzawa da Filistin ai fi quran muhassanatin ne suke na rantsi da Allah kuma ba ku bi na bahin rantsuwa da za su fito a yakin ƙasa gaba da gaba malam da kaga yadda ake saran arna ana zubewa uwa itacen wanka Allah to amma sai sun samu kariya da America sun samu gudunmuwa daga daga Faransa sun samu gudunmuwa daga kaza duk sun tattara ta ko ina inda za a iya cin musu tukunna ina fata an gane sun taho da jiragen da ba matuka sannan su harbo su jefo kaza su jefo kaza amma in har za su fito gaba da gaba su ɗau bindigogi musulmai su ɗauka wallahi tallahi kwata ɗaya ya yi yawa za ka nemi wani wani bayahudi a wannan yankin wallahi ka neme ki ka rasa duk za su kwantar da su wallahi da haka ba wai a da ba har yanzu la yuqatilunakum jami'an illa fi quran muhassanat ba sa iya yakar ku gaba da gaba sai sun fake da garuruwansu an yi musu ganuwa an musu katanga sun samu wasu protection tukunna sun samu gudunmawa daga kasashen kafirai irin nasu sun yi muku taron dangi sannan su iya yakar ku amma gaba da gaba wallahi ba su isa ba an gane maganar da kyau wallahi da itace kana bude zai shiga cikin cikin Palestine da, da duwatsu yaran Palestinawa suke raraka da igwa igwa haka ne ko haka ba haka za su tsinci duwatsu a bakin titi suna jefawa suna kabbara ran za ka ga Yahudawa nan da bindigar ya koyi bude kaga ya gudu wallahi ba sa iyawa wallahi ba sa iyawa kuma wallahi ba wanda ya sai hana makaranta waɗannan ayoyin da fassara su bisa hakikanin yadda Allah ya ce ko yadda manzan Allah ya ce ba kasa ba na baka kaɗan ya yi tsarar wallahi wallahi kuma ka san ko akan hanya ka tare ni na rantse da Allah ba zan da ku ba wallahi akan hanya ka tare ni ka san wallahi ba zan da ku ba wallahi wallahi ka ƙara kallo na da kyau wallahi baki nake ba fari nake ba wallahi kalle ni da kyau wallahi kai ka san ba zan da ku ba wallahi o da ka yadda suka zo haka za mu gara suna Allah ba abin da za mu saka ya a ciki ba daga duniya sai lahira ba sai mu tafi lahira da mu da kai kowa ya je wa Allah bayanin me ya kawo shi ba shi kenan magana ta kare ba Allah ya shirye da mu da haka ya ce la yuqatilunakum ba sa iya yakar ku jami'an gaba da gaba illa fi quran muhassana sai dai idan sun fake da alƙaryu wanda suke ababen katangewa wanda aka katange su aka yi musu ganuwa da shauransu aw min wara'i judur Allah ya ce ko kuma ta bayan katanga su fake a bayan katanga ko katangu su dinga haraku suna lekowa fawo e su koma su laɓe haka eh harbi ka laɓe ko to haka in ba haka ba ba za su iya ainihin wato yaƙar ku gaba da gaba ba sai Allah ya ce ba su hum bainahum shadidun wato yaƙi da gabar da ke tsakaninsu da fitintunun da ke tsakaninsu yana da tsanani ta hasabuhum jami'an ku kuke tsammanin kamar kansu a haɗe yake wa qulubuhum shatta Allah ya ce amma wallahi zukatansu a rarrabe suke ku lura ku gani babu inda kafirai suke haɗa kai sai idan za su yaƙi musulmi nan ne kaɗai haɗin kansu yake ina fata an fahimta in ka ga sun haɗa kai to sai in har suna so su yaƙi musulmai ne amma in ba yaƙar musulmai za su yi ba dukkansu a rabe yake da kake ganin su ɗan roman catholic bai yarda da ɗan menene ba evangelist ɗan evangelist bai yarda da ɗan wane ne ba eh baptist da dai shauransu to kaji ma ba sa ma'aure tsakanin su ko tsabar rashin yadda kaji ko saboda haka karkanin su haka komai nasu a tarwatsa yake ku ne da kuka gagara tsayawa kan addinin har ma suke zama muku barazana wallahi amma ina mai rantsuwa muku da Allah da kun rike addinin ku mun rike addinin mu hannu bibbiyu ba wanda ya isa ya daga mana hanci a kasar nan mana gahi nan Allah ya tona musu ya tona musu asiri a Qur'ani mun sani to amma babbar matsalar shine Allah ya tara mana taron marasa karatu marasa ma bincike a cikin addinin namu wala Allah duk waɗannan abubuwan ma kai baka ma san su ba tukunna kuma baka yadda ka san su ba kawai tambelanka da shan gwate da coca cola ne a gabanka don haka baka san ma me tarihin da Allah ya karanta a kansu ba ballanta da ka san cewa su ba komai bane wallahi tallahi jama'a na fahimtar maganar da kyau ku su rubar haka musulmi ya tsaya ya karanci meye addinin sa menene sulukin sa wanne irin tsari Allah ya tsara masa wanne irin tafiya Allah ya ajiye shi akai sannan abokan zaman sa wanne irin matsayi suke da shi Allah ya gaba tona musu asiri ya yi musu tsirara wallahi tallahi don baka sani bane shike baka sani ba da haka Allah madaukakin sarki yace ba'asuhum bainahum shadid gabar da ke tsakaninsu da yaƙi da faɗace-faɗacen da ke tsakaninsu da rahin jituwa da rahin haɗin kan da ke tsakaninsu shadidun Allah ya ce yana da tsanani ku ne ba ku sani ba yana da tsanani ba sa ƙaunar junansu ba sa son junansu ba sa iya taimakon junansu ba abin da suke iya junansu na ƙauna in kaga sun haɗa kai to a kanku ne in za su yi abin da za su cutar da kai nan da kunan kan za su haɗa kansu su yi komai don su cutar da ku amma daga an watsi to kowa yana aibanta dan uwan shi haka Allah ya tona musu asiri Allah ya ce tahsabuhum jami'an kana ganin su kamar kansu a hade yake wa qulubuhum shatta amma zukatan su a rarrabe suke Allah ya ce zalika wannan ta faru ne bi annahum qaumun la yaqiluna saboda mutane ne waɗanda suke ba su da cikakken hankali ina fata an fahimci magana sai Allah ya ce ka masalin ladina min qablihim qariban to kamar yadda wannan abu ya faru da su haka kuma abin kwatankwacin abin da ya faru da waɗanda suka gabace su ƙariban a nan kusa to sai malaman tafsiri suka ce su wane ne kwatankwacin su a nan kusa to malaman tafsiri suka yi magana guda biyu magana ta farko aka ce ana magana ne akan waɗanda aka ragargaza a yakin badar shi yasa Allah madaukakin sarki ce zaqu wa bala amrihim sun ɗanɗani mugunyar al'amarinsu saboda a yakin badar jama'a an ji wa arna mala an jibgi kafire fiye da yadda take tsammani sun ji ba daɗi mala fata fata annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama da sahabbai suka yi musu to Allah ya ce kamar abin da ya faru da kafiran badar kamar abin da ya faru kenan ina fata an fahimci magana wannan shine fassarar malamai ta farko sun jingina abun da cewa Allah ya kwatanta ne sabon so da sai da aka yi yakin badar da kusan shekara biyu sannan wannan abin ya zo ya faru da kafiran banu nadir na fata an fahimta wasu kuma suka ce a'a ka matsalin ladina min qablihim qariban zaqu wa bala amrihim kamar abin da ya faru da waɗanda suke makwatantansu a nan kusa sun ɗanɗani mugunyar al'amarinsu ana nufin kafiran banu ƙainuƙa'a akwai su ma yahudawan banu ƙainuƙa su ma tarihi ya nuna sun yi yarjejeniyar zaman lafiya da annabi muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama an gani to ana nan a zaune zaman lafiya sai wata mace mumina ɗaya daga cikin mata muminai he ta kawo kayan sayarwa a kasuwar su yahudawan banu kainuka dalilin rigimarsu da manzan Allah kenan har ta sa annabi ya yake su su kan an gwabza yakin amma daga ƙarhe dole aka dawo aka yi sulhu su ma to da aka da ta zo kasuwar kasuwar yahudawan banu kainuka da kayayyakin sayarwa ta je ta sayar to dirin fadda ta je sai yahudawa suna zolayarta dan ta zo ne muta hajji ba ta sa hijabi ta lullube jikinta to sai suna zogalayta suna tsokan da suna cewa ki sire hijabin mana ka san ka san ba yahude la'anannan bawa ne malam a da yanzu in kana neman cikakken dan iska kwallon shege in ka samu bai yahude malam ka gama mumina ce ta shigo da ainihin wato hijabinta da niqabi ta lullube jikinta duk irin fadda ta za ta za ta sayar da kayan ta sayar ya ke ya sire hijabin mana wannan ba iskanci bane ina fata an fahimci magana in ba in iskan kafirai ba suke irin wannan babu ya hitire hijabin mana ta yi banza da su kamar bata san suna yi ba he da ta gama sai da kayayyakinta sai ta tafi rumfar wani ba yahudi sai ta je ta sunkuya tana sayan kaya ta daga wannan ta saya ta bada kuɗi ta daga wannan ta saya ta bada kuɗi to ashe wannan bai yahudan da ta zo sayan kaya gurin sa yana ganin inda take yawo yahudawa suna zolayarta ka taba suka kai Allah ya kawo ta rumfar to ashe da raban za a yi ta to tana cikin sayan kayayyaki sai ya kama lufayarta sai ya daure a jikin wani dutse a jikin rumfar sai nannade ya nannade ya daure sai da ta gama sayayya ta ɗauki kuɗi ta bashi ta yunkura za ta tashi kawai sai zaninta da lufaya ta gaba ɗaya suka soɓe daga jikinta gaba ɗaya sai ga tsaritinta ya bayyana waɗancan yahuda da suka yi ta damunta cewa ta cire kaya ta ƙi cirewa sai suka tuntsire da dariya ai a kyal ana cikin haka sai wani musulmi ya hango abin da ke faruwa yana zuwa ya tambaya me yake faruwa ka ce ai gashi gashi abin da wannan ya mata malam kawai da ya kukan kura kawai sai ya dadamu wannan bai yahudi kafin ka ce kwabo ya gama da shi ya kashe shi to waɗannan yahudawa su ma da suke cikin kasuwa da suka ga wannan musulmi ya zo ya kashe wannan bai yahudi su ma he suka menene he suka farwa wannan musulmi su ma suka dira a kansa sai da suka kashe shi to fa kenan musulmai da yahudawa sai kasuwa malam ta kaure kawai sai madina ta barke da faɗa malam to anan ne aka yi musu fata-fata aka ragargaji kafiran banu kainuka na fata an fahimta to shi ne suka guggudu suka je su ma suka ɓuɓɓuya a bayan katangunsu da duwatsunsu da guraren ɓuyansu da gidajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ɗebo su habbai aka zo aka kewaye garinsu ko anguwarsu babu shiga babu fita malaman tarihi suka ce sanda aka yi kwana goma sha biyar babu wanda ya fita a garin kwana goma sha biyar sahabbai suna kewaye da garin gaba daya to nan ne daga ƙarshe suka nemi a yi sulhu da annabi sallallahu alaihi wasallama abdullahi dan ubayyu dan salul din nan da muka karanta cewa shine yake zuwa yana cewa kafiran banun nadir cewa za mu fito tare da ku in za a kore ku sai dai mu fita tare in za a yaƙe ku za mu taimaka muku shi ya zo ya dinga roƙon manzan Allah da ke munafiki ne akan cewa a karɓi sulhun mutanen nan don Allah a bashi mafakar siyasarsu to annabi sallallahu alaihi wasallam yana da saukin kai duk da ya san munafurcin Abdullahi dan Ubay dan Salul sai ya ce ba matsala na yadda za mu yi sulhu amma da sharadi za su fita za su bar Madina gaba ɗayanta za su bar madina za su bar madina tun da dai ba za su iya rike mana amana zama ba to kuna da su ba shi ne aka yarjejeniya suka ce su ma za su fita su ma suka tarwatsa wasu suka shiga kasar sham wasu suka shiga khaibar wasu suka shiga azurqan sauran garuruwa duk suka watse gaba daya dama bahaushe ya gaya wa yahudawa wani suna ya rada musu wani suna shine yahudawa yan kama guri zauna madina ma zuwa suka yi ai alaramma ba gurinsu ba ne haka ne ko ba haka ba so da suka tarwatse kuma suka dinga shiga sham siriya ina ne ina ne to shine fa duk wannan duk tarihi haka yake maimaita kansa su tsokani mutane can a kore su su yi tsokana can a tarwatsa su su yi zolaya can haka suka dinga watsuwa a duniya da Allah ya ce yatihuna fil ardi arba'ina sanatan ko yatihuna fil ardi za su yi shekara arba'in suna ɗimuwa a doron ƙasa to haka suka dinga wannan ɗimuwar to hine daga karkashe daga karhe dai karshe karshen tarihi shekara ɗari biyar da ta wuce zuwa wani a makamancin haka amerika da sauran waɗanda kafiran duniya suka zo suka tattara su shine suka jibge wa mutane su a nan gabar ta tsakiya suka dawo duniya bala'i yau ka je ka akwai garuruwan yahudawa a amerika wallahi masu zuwa suka ce ko ba ameriki kaga dai kafirai ne yan uwansu wallahi baka yi saka shiga anguwarsu ba in ku za ka shiga sai da dalili sai da protocol sai da kaza ba su yadda da kowa ba duk duniya in ba kansu ba ba yahude kake ji kai ne idan ana ce ma kai hankali da su sai kana ɗaukar magana karamar magana ce ba ka ɗaukar magana da girma ba ka san girman maganar ba maganar ta wuce tunaninka tun da dai ayar nan wannan sura muka buɗe ta har rana mai kamata yau ɗin nan maganan waɗannan tsinannun bayi muke yi Allah sai ragargazar su yake yana tona musu asiri amma kana musulmi har yanzu wai baka ankara cewa mutanen nan ba abin da za a biyowa bane ina fata an gane magana ba mutane ne da za a ɗauki izina wajen zama da su da rayuwa da su da mu'amala da irin ɗabi'unsu ba yau in kaga matasan mu sun yi aski aski ne irin na yahudawa saboda ba su san su ba ba su san illar da suka yi wa annabi muhammadu ba ba san munafurce munafurcen da suka dinga kullawa musulunci ba tun a da zuwa yanzu mutum zai yi aski irin nasu zai sa riga irin ta an kwallo ba yahude kaga mutum yana son shi yana manna hotunansa a ɗakin shi ba yahude mala wanda ƙarara suna fitowa suna nuna ba sa son addininka suna yaƙar ka suna faɗawa addininka baƙar magana suna gaya manzanka amma kai har yanzu ababen koyi ne a gurinka saboda baka lissafi نعم ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى نعم ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون Allah subhanahu wa ta'ala ya ce latadidanna ashaddan nasi adawatan lillazina amanu yahuda wallazina ashraku zaka samu waɗanda suka fi tsantsar gaba da musulunci inji Allah jama'a waɗanda suka fi kowa tsantsar gaba da musulunci su ne yahudawa da kuma mushrikai ina fata an fahimta wanda suka fi sassaucin gaman lafiya da musulmi Allah ya ce su ne nasara kiristoci su kadai ne suke da dan sassaucin a zauna da su lafiya amma ba yahudi ba zai taba yadda ka zauna da ke lafiya ba ba zai taba yadda ba kana ga asibiti ne fa a rafa ɗaya daga cikin asibitoci manya da ake jinyar falastinawa jiya ne ko hekaran jiya nake ganin bbc ta ɗora hoton asibitin nan sun yi daga-daga da asibiti wato a raunata ku inda za a je a yi treatment ɗin kuma a ruguza gurin sai dai kai ta fama raɗaɗin ciwo har ka mutu sun yi musu-musu da asibitin in ka gani abin sai ya tarama da hankali asibiti fa asibiti wanda ko a yarjejeniyar yaƙi ta duniya ta majalisar ɗinkin duniya idan ana yaƙi ba a kai wa abin nan hari asibiti amma tunda isra'ila ce ba yahude ne ke kaiwa ba matsala su ci gaba da kaiwa jirajirai malam na ga yaro malam yana tafiya a tsakiyar jeji bai san ina za shi ba ba uwar shi babu uban shi a kusa da shi na rantsi da Allah yaro karami malam kaf- kafar ma bata nuna da tafiya ba yana tafiya yana tangadi na ga yaro malam a jikin kwata a jikin kwata yana kwanci kansa yana jikin kwata yana bacci yana gengedi haka yana farkawa ina uwarsa take ina ubansa yake hima bai sani ba waɗannan mutane malam waɗannan mutane har ma idan ma da kunya wani la'anannan bawa zai fito ya ce wai musulmi 'yan ta'adda ga tsinannun 'yan ta'adda can suna kashe bayan Allah da bisa ga dokar yaƙi ta duniya ma sun karya ta amma ba wanda ya fito yake magana sai ɗan abu kaɗan ya faru a zo ana cewa musulmai ne 'yan ta'adda a gidan uwarwa muka zama 'yan ta'adda mutanenmu ba su da kishin mutanensu ba su da kishin al'ummarsu ba ka sanin me ke faruwa da addininka suna nan suna kashe bayan Allah malam ba gaira ba dalili duk duniya an musu magana sun ki sauraron kowa kuma an gagara ɗaukar mataki a kansu kuma a hakan wai idan aka buɗu baki a ce wai mu ne 'yan ta'adda amin malam to shine Allah maɗaukakin sarki ya ce ka matsalar ladina min qablihim qariban kamar misalin waɗanda suke kafin su ne ko bayan su ne ainihin wato kafin waɗannan barin nadir kariban a nan kusa shi ne muka ce ko dai kafiran badr ƙuraishawa kenan da aka gwabza da su aka yi maganinsu ko kuma kafiran banu a yahudawan banu qainuqa wanda su ma kun ji tarihin yadda abin da ya faru sun wulakanta wata musulma musannan daga ƙarshe yaƙi ya ɓarke tsakani daga ƙarshe suka gudu suka ɓuya da suka ga ana karkashe su suka nemi sulhu aka sulhunta suka watse su ma suka bar ganin madina to shine Allah yake buga misali da su cewa yahudawan banin nadir su sani fa kamar yadda aka yi musu nan to haka aka yi wanda suka zo kafin su ma to wasu malamai suka ce wannan ya fi kusa da a fassara shi cewa Allah ya buga misali ne da yahudawan banu kainuka amma maganar gaskiya abin zai fi kama da ana buga misali da kafiran ƙuraishawa da aka buga yakin badar da su kun san dalilin da yasa zai fi kama da haka Allah ke nufi saboda ai mun ce daga cikin fassarar da aka yi wa li'awwalil hashiri mun ce wasu malaman tafsiri sun fassara da cewa kafiran banun nadir su ne farkon wanda annabi ya yaƙa ya kora daga madina haka ne ko ba haka ba to kaga in mun fassara da cewa ka mathalil ladina min qablihim da kafiran banu qainuqa yahudawan banu qainuqa ake to kaga kamar ya nuna cewa sanda aka gwabza da banu kainuka ne sannan aka zo aka gwabza da kafiran banu nazir na fata kun gane to daga nan kuma zaka ga akwai kamar an yi samu contradiction tsakani ina fata an fahimta to amma a fassara da cewa ana nufin kafiran ainihin wato badr su ne Allah ya buga misali da su a nan shi ne fassarar da za ta fi ɗaukar daidai Allahu a'lamu bis sawabi ni dai iya abin da na iya ganowa kenan wala Allah wasu malamai su gano sama da abin da na iya gano wallahu ta'ala alam Allah ya shiryar da mu shine kunya sun ɗanɗana kuɗarsu a ranar da aka gwabta su ba'ana Allah yana gaya wa kafiran nan waɗancan ba su ma sun ɗanɗana kuɗarsu balantana na fata an fahimta kum azabun alim bayan ainihin wato raɗaɗi mai zafi da Allah maɗaukakin sarki zai ainihin wato yi musu sai Allah ya sake cewa ka matsalin shaibu to kamar misalin irin yaudarar da kafirai da yahudawa suke wa musulunci da musulmai to kamar misalin yaudarar da shaidan yake yi wa mutane kenan ina fata an fahimta id qala lil insani kfur lokacin da yace wa dan adam ka kafirce wa Allah zai zo maka ya riya ma a ranka wanda zai yi aikin sabo in ya aiwatar sai abin ya darasa su a zuciyarsa to shedan ya riya mar cewa ya aikata idan ya yadda ya aikata to shikenan a lokacin ya fice ya bace daga tafarkin Allah ya bace daga ainihin wato al'amarin Allah ina fata an gane to shine Allah ya ce ka masali shaytani kamar yadda yahuda wannan da waɗannan munafukai suke yaudarar bayin Allah to haka shedan yake yaudarar mutane ina fata an fahimta id qala lil insani kfur lokacin da yace wa dan adam ka kafirce mana falamma kafara lokacin da ɗan adam ya kafirce ƙala sai ya ce masa inni bari umminka lalle ni babu ni babu kai inni akhafu Allah rabbal alamin ni ina tsoron Allah mai tsarki da daukaka ubangijin halittu kaji wai shedan ne yake tsoron Allah wai shedan ne yake cewa inni akhafu Allah har da rabbal alamin Allah ya sauwaje so Allah yana tona mana asirin shedan ne dama ya faɗa a wani a wani guri yace ya'iduhum wa yumannihim
يعظهم ويهنيهم وما يعظهم الشيطان إلا غرورا Allah ya ce ya'iduhum yana musu alkawari yana musu yaudara wa yumannihim yana musu buri yana saka musu buri cewa za su samu kaza za su samu kaza za su yi kaza za su more wa ma ya'iduhum shaytan ba komai shaydan yake musu alkawari ba illa gururan face alkawari na rudi ina fata an fahimta rudi ne kawai shi yasa ka lura zaka ga mutum idan mashayi ne kafin ya sha hankalinsa ya tashi ya ji a duniya ba shi da nutsuwa sai idan ya sha yana sha idan duniyar mutane ya fito daga duniyar raguna sai kuma gaba ɗaya ya ji ya tsani kanshi abin ya dame shi sai ya ga nutsuwa da kwantar hankalin da yake nema da daɗin da yake nema kwata-kwata kamar bai same shi ba aka ne ko ba haka ba na faɗa muku cewa akwai mazinacin da ya same ni har gida yana kuka yana gaya min yace idan sha'awar zina ta murɗo shi ta murɗo shi ta murɗo shi zai ji idan bai yi ba hankalinsa ba zai taɓa kwanciya ba yace amma wallahi yana gamawa minti biyu uku biyar yayi yawa zai ji duk duniya babu wanda ya tsana a duniya irin kanshi zai ji duk abin da yake da jinsa a ransa ɗin nan yanzu abin ya tarwatse ya watse yanzu gaba ɗaya haushin kansa ma yake ji ya dinga dana sanin me yasa ya aikata wannan abu to haka shaidan yake idan ya fara ɗarsa sama abu a ranka wallahi zaka ji in baka yi ba kamar ba zaka zauna lafiya ba zaka ji in baka yi ba kamar ba zaka samu nutsuwa ba zaka ji in baka yi ba kamar hankalinka ba zai kwanta ba amma wallahi daga ka gama minti ɗaya biyu da gamawa zaka ji wai daɗin da kake nema ɗin nan tun ɗazu da Allah wai ina ma yake ma tukunna ina daɗin yake ina wannan roman yake ina wannan holewar take wallahi zaka neme ta kasara to wannan shine ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhum ash-shaytanu illa ghurura ba abin da shaydan yake yi wa mutane face rudi duk abin da ya ziga ka kai daga ƙarshe wallahi sai kai nadama sai dai ka ki faɗan nadamar da kai amma daga ƙarshe za ka yi nadama kana ga idan ya zo kamar yadda annabi ya faɗa cewa idan ya shiga gida ba zai gushe ba yana ziga miji da mata sai sun saki junansu ko mijin ya sake ta mutum zai ai ta ba shi haƙuri ya kumfar baki daga ƙarshe ya ce tafi na sake ki wallahi tallahi minti talatin ya yi yawa sai ya yi nadamar wannan kalmar da ya faɗa haka ne ko ba haka ba minti talatin ya yi yawa mace ne za ta zo ta ci kwalar mijinta na fata an fahimci magana ta ci kwalar mijinta ta ce in ka isa kai ɗan halal shi kuma ya san fahi ɗan ko ba haka ba ne ya san dan halal ne mana araran ma tunda ya san babansa ya san yan halarka ba shi ne wanda yake ta hanyar aure ba to kowa ya san shi da ta nan wurin ya zo ina fata an gane tare da haka sai shaidan ya zo ya ce yanzu wannan yarinyar ta rasa waye za ta cewa in kai dan halal ne sai kai to tabbatar mata da kai dan halal ne kawai sai ya rubuta takarda ya bata wallahi malam sai ya tafi ko ta tafi ita ta shiga damuwa shi ya shiga damuwa shaidan kenan malam shi yasa wata rana annabi ya ga wasu sahabbai sun ci kwalar junansu wannan yana kumfar baki wannan yana jijiyar wuya sai annabi ya taɓa wani sahabi ya ce wallahi na san kalmar da da za su faɗa kowa da ya suke ɗan uwan shi ya ce da za su ce a'udhu billahi minash shaitanir raji ya ce shikenan da kowa hankalinsa zai dawo jikinsa وإما ينزغنك الشيطان نزغ فاستعذ بالله
Mm.
إنه هو السميع العليم Allah ya ce wa in ma yanzagan naka shaitanin nazgun Ina- ma- wa in ma yanzagan naka mina shaitanin nazgun idan wata fusga ta zo maka daga gurin shaitan fasta iz billahi to ka nemi tsari ga Allah ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim na fata an fahimta innahu huwa samiul alim Allah mai ji ne kuma masani ne kana faɗin wannan wallahi sai abin da kake ji a ranka ya zo maka da sassauci da haka ko wani ne yazo yana ta gaya ma bakar magana yana ta zagin ka a zuciyarka kai ta a'udhu billahi minash shaitanir rajim a'udhu billahi minash shaitanir rajim a'udhu billahi in Allah ya yarda ba za ka yi masa mummunan hukunci ba za ka samu nutsuwa duk martanin da za ka mayar masa za ka mayar masa cikin nutsuwa da kwanciyar hankali saboda shaidan din da yake zugo shi kuma yake tunzura ka kai ma ka ɗau mataki a kansa ya tafi ya bar shi ba kwa gani mutum ne mace ne za ta kashe mijinta sai an zo da ita gaban abin nan 'yan sanda ko gaban alkali sai ga kuma tana kuka yanzu tana da imanin ta yi kuka amma ta iya sa wuka ta burma mijinta ban gane ko kun gane ba me ya zugo ta ta yi wannan aikin shaidan ne su san da ya ziga ta tukunna ta barar sannan sai rabu da ita sai hankalinta ya dawo sai ta fahimci ita ma abin da ta yi ta faro wa kanta aiki sai ta fashe da kuka a gaban alkali ta fashe da kuka a gaban dan sanda ina fata an gane so in ba ka haita ka tsantsan ba to ka sani cewa wa kulli ibadi yaqulu allati hiya ahsanu وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن mm.
إن الشيطان ينزغ بينهم na'am إن الشيطان كان للإنسان كفورا Allah madaukakin sarki yace wa kullil li ibadi ka gaya wa iba- bayina yaqulu allati hiya ahsanu in za su yi magana su dinga faɗin mai kyau na fata an fahimta inna shaytana yanzagu bainahum shaydan yana rura wutar gaba da bala'i a tsakaninsu na fata an fahimci magana Allah yana shaydan yana rura wutar gaba da bala'i a tsakaninsu an gane magana da kyau ko don haka su yi ƙoƙari su dinga kiyayewa daga sharrin shaidan to ana ta nuna min lokaci amma akwai kissar da nake so in kawo karkashin wannan ayar da ita zamu rufe inni akhafu Allah rabbal alamin akwai wata kissa da aka samu daga sayyidina Ali Allah ya hada mu da shi a jannatul firdausi cewa akwai wani wato wani abid wani mai bautar Allah wani babban mai bautar Allah wanda ya je gina sauma'a kamar ka ce bukka a bakin jeji akan wani dutse akan wani tudu yana bautawa Allah to sai shaidan ya nemi ya batar da shi ka san dama shi yasa kuke ga ina gaya muku ku daina damuwa da mu ahlus sunna ko mu wanda muke bin tafarkin sunnar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama da malamai masu kwatantawa da bayin Allah masu kwatantawa ku daina damuwa da kuna ganin rigingimu suna yawan faruwa kun san me yake faruwa ne inda duk aikin alheri yake to shaidan yana gurin na fata an gane inda duk mutumin kirki yake to shedan yana tare da shi yasa dole sai da addu'a sai da masa fatan alheri sai da kulawa sai da kaza sai da kaza sai da kaza in ba haka ba to shedan fa ya baro waɗancan shedan baya gidan kwallo jama'a shedan baya gidan kallo shedan baya gidan karuwai shedan baya gidan badala shedan baya gurin masu askin abin nan kaza askin yan iska duk waɗannan shegantaka shedan baya gurin masu rawar tiktok na fata an fahimta da masu rawar shegantaka da masu bayyana tsaraici a social media waɗannan shaidan gaba ɗaya ya gama da su yanzu shaidan yana nan a irin wannan guraren yana nan sai ya haɗa mu rigima da alaramma sai ya haɗa ni rigima da eh, kwamiti sai ya haɗa ni rigima da kwamanda na fata an fahimta sai ya haɗa ni faɗa da 'yan social media sai ya haɗa ni faɗa da ku ɗalibai sai ya haɗa ni faɗa da wani da wani ya haɗa mu faɗa ya kullum aikinsa kenan to shi yasa sai dai ka je can matsala gobe matsala sai a ce su ga su can yan dariƙa ba ruwansu da matsala ina anan matsala take billahi allazi la ilaha illa huwa ya gama da su ne shi yasa ba za ka dinga jin rikici tsakanin su ba a malam jazakumullahu khairan an gane anan anan matsala take ga sunan yan shi'a ba ruwansu suna ma taimakon junansu suna kaza kaza wallahi anan matsala take ya gama da su ne kai ne mai kokarin kwatantawa kake samun tasgaro daga gurinsa saboda me saboda yana so wannan aikin da ka tsaya a kai ya lalata mashi ban gane ko kun gane da haka kar ku dinga ruduwa yau ku ji dan rigima ta faru gobe ku ji wani yayi kaza ku kwantar da hankalinku da haka za a tafi aljannar insha Allah ta'ala ko kawa ake da shedan yana kokarin sai ya bata mu ko muna kokarin sai mun gyara in Allah ya yarda kuma ba zai nasara akan mu ba Kun gane to shine to shine sayyidina ali ya rawaito aka ce wannan bawan Allah ya kebe yana ta ibada to sai shedan yayi ya bi hanyoyin da duk zai lalata mara aiki a biya gagara ya bi ta can ya bi ta can ya bi duk inda zai bi ya gagara shine daga ƙarshe sai Allah ya kawo wasu mutane sai suka zo suka gina gida kusa da wannan bukkar tashi mutane ne su uku da ƙanwarsu ta hudu to shikenan sai wata rana wannan ƙanwar sai ta kamu da wata rashin lafiya suka yi duk maganin duniyan nan abu ya gagara warka ya ka ce to a je a samu ga malam can kullum a bukka daga sallah sai salati ba shi da aiki sai wannan na fata an fahimci maganar ba shi da aiki sai wannan me zai hana mu zai yi mana magani aka ce to ba laifi a wata ruwaya kuma aka ce ba wai rahin lafiya ta yi ba a tana yawan wucewa ta kofar bukkarsa ita wannan yarinya suna yawan gaisa suna kaza da haka da haka har dai shaidan ya shiga tsakaninsa da ita ya kwanta da wannan yarinya da ya kwanta da yarinya yarinya kuma ta ɗauki ciki da ta ɗauki ciki sai shaidan ya zo ya ce masa to kaga yanzu yarinyar nan ta samu juna biyu a yadda kake babban malami a gari kowa yana jin labarinka idan ta bayyana kai kai wa yarinyar nan ciki fa to bala'i ya faru ya same ka ya ce to me za a yi ya ce shawara kawai ka kashe yarinyar nan kaga ta tafi da cikinta ba wanda ya san me ya faru sai ka koma bukkar ka kai ta istighfari in Allah ya ga dama kaga sai ya yafe ma tunda ba shirka kai ba ka ji wai shaidan ne yake cewa ba shirka aka yi ba shaidan la'anan nan bawa ne billahi lazi yace kaga shikenan ta wuce yace shikenan ya akai ya akai yarinya ta zo karɓar magani ne ya akai ya makure yarinya ta mutu ya dauke ta ya kai ta jeji ya jefar da gawarta aka laluba da kyar aka samu gawa ai wallahi ta mutu kaza kaza to sai shaidan ya sake komawa kuma cikin mafarki sai ya gaya wa waɗannan 'yan uwan nata cewa fa malam ɗin nan shi ya kashe musu kanwa kuma shi ya mata ciki sai suka zo ya zo musu a mafarki ya gaya musu da safe ɗaya daga cikinsu sai ya ce ni fa na yi wani mafarki kuma mafarkin nan ni abin fa ya kulle min kai ya ce me kai mafarki ya ce ai na yi mafarkin kaji kaji kaji ya ce a ya ce ai yadda kai wannan mafarkin ne ma haka ne ce to mu nemo ina wani ne aka nemo shi wallahi wani mafarki ni na yi mafarki iri na ɗaya da nawa ne shi ne muka ce to bari mu gaya maka yi wa Allah baka wannan yace wannan mafarki ne suka karanta ma yace wallahi irin yadda kuka yi mafarkin nan ne ma haka ne mafarkin nan shedan malam ai duk wannan azuga su a halami din da kake yi kai mafarkin an biyo ka da gudu kai mafarkin kana hawa sama ka tahi fi kaman jirgin sama kai mafarkin wa duk shedan ne duk shedan ne malam duk shedan ne so daga ƙarhe sai suka yi ijima'i akan cewa fato lalle wannan abun fa da gaske ne ina fata an fahimta shine sai suka zo suka ce to za su kashe mara tun da dai kan wasu ciki kuma ya kashe ta sai hedan ya sake dawowa gurin mara sai ce to fa mutanen sun gane kai kashe musu kanwa kuma kai kai mata ciki kuma wallahi sun yi mitin cewa yau da daddare za su yi tsalle su shigo gidan nan za su makure ma wuya sai ce to me za a yi me ya abin ya ce ina da mafita guda ɗaya amma in ka yarda ya ce ne ne ya ce kaga dai dinni ne na gaya maka yadda za ka yi har aka yi so wannan gabar ya ce haka ne ya ce kayan ne taimakon ka ya ce na yarda ya ce to kamun sujuda kwaya ɗaya in kai mun sujada kwaya ɗaya tak to ni kuma in Allah yadda zan kubutar da kai daga sharrinsu ya ce to shikenan an gama sai da shaidan ya kirdaji sun shigo cikin gidan sun farma malam malam kawai sai malam ya fadi yawa shi shaidan sujuda saboda yana gudun kisa yana yi wa malam sujuda su kuma suka makure shi suka kashe shi ya tafi lahira yana kafiri to shine ka masalin shaytani kamar misalin shaidan id qala lil insani kfur lokacin da yace wa mutum kafirce wa Allah falan ma kafara da ya kafirce wa Allah qala inni bari'un minka sai ta a'a to ni ma ba ni ba kai sujjada kai wa wani ba Allah ba yace ba ni ba kai inni a khafin laha rabbal alamina ni ina tsoron Allah wanda yake ubangijin ainihin wato halittu to sai Allah ya ce fa kana aqibatu huma sai ya zama karshen shedan din da karshen wannan mutumin da ya ziga ya kafirce din annahuma fin nari khalidaini fiha Allah ya ce duk zan danna su a cikin wuta kuma za su dawwama a cikin ta wa zalika jazaa'u zalimin wannan shine sakamakon azzalimai ina fata an fahimta abinda muka faɗa daidai a waɗannan ayoyi Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi tuntuban harshe ko karancin ilimi ko bincike da ni da ku Allah ya fi mana hadha huwa ma inda na billahi tawfiqi wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh to to sunana a baban gida adamu ko mene baban gida adamu ne ya kawo kuɗi kai a Yawa.
baka dubu biyar wani dubu biyu.
to baban gida adamu ne ya kawo kuɗi jama'a ya ce malam a bahi naira dubu biyar tab wallahi da kaza ta zan shiga gidan allah ya yadda alarama naira dubu uku to kai alarama ka tabara za ka siya komi Ni dai zai- ni dai nawa zai kai kaza ban san naka ba ina fata an fahimta sai kuma menene asusun marayu kuma naira dubu ɗaya to allah ya saka da alheri muna muna godiya na ok ka saka ta ciki eh an sa ta anan To- to shi kenan to Allah ya saka eh shawara shawara- to manzo na yan amin ba kuma da masu kabbara In za- nan gaba za ka kawo sai ka haɗo da na yan amin da yan kabbara duka Allah ya biya ka da aljannar firdausi Allah ya saka da alheri na'am ah waɗanda suka ba mu taimako a yau ga su kamar haka na farko akwai abdul wahab usman naira ɗari ɗaya akwai idris usman naira dubu ɗaya akwai menene fanani goni ko fanani goni ne goni naira ɗari ɗaya sai isyan banzema tofa to naira ɗari biyu da hamsin sai haruna datti naira ɗari biyu ismail hawa'u hawa'u ismail kenan naira ɗari biyar nasiru ibrahim naira dubu biyar sai bashir sani ali naira ɗari biyar nasiru to ɗari biyar ne ko to bashir sani ali naira ɗari biyar hima ɗahiru musa ibrahim naira ɗari biyu sai muhammad hussein naira ɗari da hamsin sai adamu Pro- provision and drinks naira ɗari biyu sai wani ya yi transfer naira ɗari biyar sai sufiyanu jibril naira ɗari biyar sai usman salisu muhammad naira dubu ɗaya haka ne dubu ɗaya ɗari biyar ko yawwa sai muhammad muhammad naira ɗari biyar sai wani ya yi taransifa from bukar pos naira naira nawa dubu ɗaya da ɗari ɗaya ko yawwa sai muhammad muhammad kabir naira dubu ɗaya ko ɗari ɗaya ne naira ɗari ɗaya sai sadaka na marayu wani ya tura sadaka na marayu naira ɗari biyar total naira dubu tara da ɗari hudu muke da kan total ɗinmu miliyan ɗaya da dubu saba'in da ɗaya da talatin hudu muna da ƙara tunawa akawun namba ɗin shi ne 0052120730 0052120730 abubakar yaya arabi foundation shine sunan akawun ɗin bankin kuma shine unity bank allah maɗaukakin sarki ya haɗa mu da kuwa aljanna wanda suka bada wannan gudunmawa da ma wanda suke da niyya ba su samu dama ba muna addu'a subhanahu wata'ala ya ƙara mana ƙarfin gwiwa taimako da kuma yin addini waɗanda suka bada gudunmawa Allah ya biya musu bukatunsu na alkhairi mu ma da muke nan Allah ya biya mana bukatunmu na alkhairi kar mu manta malam Aminu har yanzu yana asibiti jama'a mu ƙara sa shi a addu'a har yanzu Allah ba a ɗora wannan kariyar ba yanzu dai na ji boys ɗinsa da safe cewa ba a ɗora ba to ba mu sani ba zuwa yanzu ko an ɗora shi muna addu'a dai Allah ya sa a yi ɗorin a sa'a kuma Allah ya bashi lafiya Allah ya yi masa wannan abin da ya same shi sauran al'ummar mu musulmai da suke fama da jinyace jinyace da rashin lafiya muna addu'a duka Allah ya ba mu lafiya Allah ya sa aljanna da zama komar mu Allah ya haramta wuta cin naman jikin mu rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا واتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة انك لا تخلف الميعاد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله